الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مغدفاتها فإن كل مغدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar asabar uku ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma hudu ga watan daya shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafin mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'ul kabira ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suka iya gabata na'am malam mutum ne ya Allah masu cikawa shi ga nan yana da mata tun ana amma ba su da ɗaya amma akwai shi ko tun shi akwai shi jikokin waccan matar ta shi ita ma ta ji wannan problem yanzu ya wani yanzu ya ce a gurin gidan wancan ya mashi wasiya ya bura mashi gida kuma ba ba jikokin shi ba ɗan mashi ba ya ne wani wasiya ta kuma babu babu a rubuce
wai mutum ne Allah ya masa rasuwa ba 'ya'ya sai dai jikoki ko jikokin ba na shi ba na matar shi a sai jikoki wai waɗanda suke na matar shi kenan ba jikan shi bane to da ya mutu waye bari ba kuwa ba uwa ba uba ba ma ba da ba jika ba mata ba wa ba kani haka jikokin amma a gurin shi a jikokin a gurin shi suke amma da to wanda ya zo ya tsaye cewa dole ya yi wasiyar cewa wannan gida a bashi mene shi ne shi ba komai shi shi dai yana zuwa gurin shi yake mishi talle-talle wani lokaci
wai mutum ne Allah ya masa rasuwa ba uwa ba uba ba ɗa ba jika ba wa ba gani ba mata sai jikokin matar shi wanda kuma a wajen shi suke shi yake kula da su sannan wani ya zo ya ce ai ya yi wasiyar cewa gidan da yake ciki ya yi wasiyar cewa a bashi kuma alhali shi ba shi da wata danganta tsakanin shi da shi yaro ne kawai nashi wanda yake tsare masa kaya yaya matsayin wannan wasiya to a nan abin da muke so mu sani bai yiwa duk da cewa yana iya kasancewa mutum ya mutu a rasa dangin shi musamman a garin da ba nasu ba to amma ko da babu dangi waɗanda suke magadan shi kenan sai a nemo dangi waɗanda suke na wajen mahaifiyar shi idan an samu dangi na wajen mahaifiya waɗannan su ne ulul arham wanda sun fi cancanta game da cin gadon shi ko da ba su da wani haƙƙi kamar yadda magabatan kwarai suka tafi akan cewa idan aka buga aka rasa wanda zai gaji mamaci in akwai wasu waɗanda suke da danganta da zumunta tsakanin shi da su sai a ɗauki wannan gadon a basu domin faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah ubangiji ta'ala ya ce dangi waɗanda suke ma'abuta zumunci wanda kake da danganta da su ko ta wajen uwa ko ta wajen uba ubangiji ta'ala ya ce junansu shi ya fi dacewa game da gadar juna a cikin hukuncin allah tare da cewa al'imamu malik allah ya ji kansa da wasu daga cikin malamai suna ganin cewa idan mutum ya mutu ba uwa ba uba ba ɗa ba jika ba wa ba kane ba mata alhali a takaice ba wanda zai gaje shi wannan dukiya tashi za a kai ta baitul mal ta musulmi an gane ko duk wanda yake talaka a wannan ƙasa yana da haƙƙi a cikin wannan dukiya za a kai ta a saka ta baitul mal a sarrafa ta akan maslaha ta musulmi duk da cewa su al'imamu shafi'i sun kayyade sun ce baitul mali ba a kai dukiya sai in ta kasance a tsare take tana gudanar da ayyukanta amma idan ta zamanto azzalima ce wanda kawai sai dai kuɗi ya shiga idan ya shiga kuma sai ya fada aljihun wasu waɗanda ba su cancanta bai shiga aljihunsu to ba za a kai ba tare da cewa yanzu sarakuna su suke gaji ba in mutum ya mutu ba shi da dangi sai sarakuna su zo su yi tsaye akan dukiye shi su za su gaje shi a unguwan nan an taba yi wata biyar Allah da Allah ya mata rasuwa nan kusa har ma sun cinye lokaci lokaci aka samu danginta daga can Kano suka taso suka zo suka yi tsaye suka tabbatar da shaidar cewa su ne danginta kuma dole a basu gidansu to don haka shi wannan wanda ya zo ya ce ai ya rubu ya yi wasiyar cewa a bashi to iya abin da za a yi sai a ce ya kawo shaida dole sai ya kawo shaida shaidar da take tabbatar da cewa ya yi wasiyar bayani ya gabata wasiyar rubuta ta ake ko ka rubuta ta ko kuma ka samu wasu amintattun mutane ka shaida musu bayan mutuwa ta abu kaza za a zartar da shi waje kaza wannan kai ka sauke daga kanka in ma ka rubuta rubutu wanda yake kyakkyawa wanda za a fahimci ma'anar abin da kake nihi kuma a samu wasu amintattu a basu wannan takarda su je su aji kana mutuwa kai tsaye su gudu wannan wasiya gane ko tare da cewa in an rubuta kuma a ƙara samun waɗanda za su shaida akan wannan wasiya haka ake da bukata amma shi wannan da ya zo ya yi da'awar cewa ai wane ya yi wasiyar cewa in ya mutu wannan gida na shi ne iya abin da za a nema ya kawo shaida in ya kawo shaidu suka tabbatar da haka aka yi to sai a ɗauka a bashi duk da cewa ko da wasiyar yayi ba za a bashi gidan ba gaba daya iya abinda za a zartar za a bashi kashi ɗaya daga cikin uku za a sai da wannan gida kudin a kasa kashi uku a bashi kashi ɗaya kamar yadda ƙarin bayani zai zo a darasi na yau ka'ida maza Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce mana albayyinatu alal muddai wal yaminu ala man ankar kafa shaidu na tabbata akan wanda ya kawo ƙara rantsuwa tana tabbata akan wanda ya musu idan na ce ina bin ka kaza idan na je gaban alkali sai ce to ina shaida dole sai na kawo shaidu sannan zan cancanci wannan abin da na yi da'awa a kan shi idan ba ni da shaida kai ka ce a'a ba haka ba ne ba alkali sai ce to rantsi da allah in har ba haka ba ne ba idan ka rantsi da allah shi kenan an gane ko to don haka shi wannan da ya yi da aure cewa an yi wasiyar a bashi wannan gida dole sai ya kawo shaidu in ya kawo shaidu ma ba duka ba za a bashi gidan za a kasa gidan kashi uku a bashi kashi daya in ba shaidu kuma to a nan maganar a bashi ma bata mata su ba na wajen shiga makabarta na'am makabarta makabarta na mu na'am ne shi shiga da takalmi kuma makabarta an su tura kaya
to tambayar ɗan uwa dangane da bayanin mu da ya gabata cewa baya halatta ga mumini ya shiga makabarta da takalmansa domin ka'ida ta malaman usul suke cewa umarni game da abu hani ne kai tsaye game da abin da ya kishiyance shi idan aka ce kai kaza tashi tsaya to a kai tsaye ana haninka game da zama idan na ce tsaya kenan a kai tsaye kuma ina hanin ka game da zama to don haka shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya hango wannan sahabi na tafiya da takalmansa tsakanin kaburra manzon Allah sai yake ce masa alqisbti yatayk da yace ya sahiba sibti yatayk alqisbti yatayk manzon Allah yace fitar da takalmanka to don haka wannan yana nuna rashin halaccin tafiya a makabarta da takalma sai inda larura kamar yadda bayani ya gabata idan ya kasance akwai kaya ko tsananin zafi wanda yake na rana ko tsananin sanyi wanda ba za ka iya jurewa ba ya halatta ka shiga da takalmanka an gane ko domin ka'ida duk wani abin da ya haramta a shari'a to larura tana halitta shi Ƙwarai. kamar yadda malamai suka gina wannan ka'ida akan ayoyin alkur'ani da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ubangiji ta'ala ya halitta ma matafiyi wanda guziri ya kare ba abinci yana tsoron yunwa za ta hallakar da shi ko mushe ya samu ya halatta ya ci kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa fa man yaqra ghayra bagin wala adin fala isma alai inna allaha ghafurur rahim duk wanda aka fakar da shi zuwa cin mushe alhali ba dan ta'adda bane kuma ba wani tafiya bane ba wanda yake na daukan zunubi ubangiji ta'ala ya ce ba laifi a kansa dan ya cin mushe kaga cin mushe haramun ne kamar yadda Allah ya haramta mana da nasi na alqur'ani kurrimat alaykumul maytatu wad damu wa lahmul khinzir amma anan sai ya ba wanda ya fada cikin tsanani mawuyacin hali cewa ya halatta ya ci mushi to don haka anan kenan in har ya kasance akwai kaya ko tsananin zafi wanda yake na rana ko tsananin sanyi mutum ba zai iya jimrewa ba to ya halatta ya shiga da takalmansa amma mun yi bayanin cewa ya kamata ɗaliban ilimi su yi ƙoƙari su yaɗa karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da kayar ka yi ƙoƙarin yadda za ka ringa wato taka tsantsan dangane da inda za ka ɗora ƙafarka saboda da yawa a irin wannan lokaci za ka karantar da al'umma da yawa wani ya jahilci haka amma idan ya ga kana yi takan iya yiwa ya zo ya tambaye ka mene ne hujja akan haka ko bai tambaye ka ba takan iya yiwa ya je ya tambayi wani malami in Allah ya masa katari ya fada a hannun malamin sunna zai ba shi fatawa wadda ta dace ya tabbatar masa cewa addini ne karantarwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda mun yi bayani maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha maza Allah ya ce duk wanda ya sunnanta sunna kyakkyawa yana da ladanta da ladan duk wanda ya yi aiki da ita har zuwa kiyama ba tare da an tauye wani abu na ladansu yanda ake sunnanta sunna kyakkyawa shine wani abin da mutane suka jahilce shi na karantarwa addini ka yi kokari ka bayyana shi kowa ya sani ko abin da mutane sun san shi sun tuzartar da shi ka yi ƙoƙarin yada shi a cikin jama'a wannan shine sunnan ta sunna kyakkyawa ba ra'ayi ba da son zuciya ya baka wani abu wahayin shaidani kaga cewa mai kyau ne ya kamata a suko shi a cikin addini wannan ba a kiran shi sunna kyakkyawa sunna ce wadda take nuna duk wanda ya sunnanta ta yana da zunubinta da zunubin duk wanda ya biyo bayan shi har zuwa kiyama dan shari'a ita take nuna cewa abu kaza mai kyau ne ba ra'ayi da son zuciya ba in ni ina ganin kyawun shi kai kana ganin kyawun shi to wannan dan gomu takan iya yiwa ya zama to baya ganin kyawun shi wannan shi ma bai ganin kyawun shi nawa za a dauka ko naka wane ne zai nuna mana kyawun nashi dole sai alkur'ani da sunna kuma wanda in ka koma tushen hadisin haka ne na'am wannan menene hukuncin kaya da wanda mai wanki yake wankewa kaya wasu suna da najasa wasu ba su wani suna mata ne su na yara
wai misali menene matsayin hada kaya masu najasa da waɗanda ba su da najasa a hada su a wanke su a lokaci guda abin da ya fi dacewa tufafi idan yana da najasa an ga wurin da yake ɗauke da najasa to a keɓance shi a wanke wannan najasa da ruwa wanda yake tsarkakekke an gane ku domin gusar da najasa ibada ce ibada ku ana yin ta ne da ruwa wanda yake tsarkakekke in kuma ba a gane mahallin da najasar take to wannan tufafi sai a tsoma shi a cikin ruwa wanda yake mai tsarki gaba ɗaya a wanke shi bayan an wanke shi sannan daga baya in ya so a sanya shi cikin ruwan sabulu a wanke don haka bai ya dacewa kayan da suke da najasa da waɗanda suke tsaftatattu a haɗa su a cikin ruwan kumfan sabuli a wanke su kai tsaye duk tufafin da yake da najasa kai tsaye a sa ruwa wanda yake tsarkakeke a wanke shi in ya so daga baya idan ana buƙatar a wanke da ruwan sabulu a wanke wadda kenan kafin ka kai kayan ka wajen mai wanki in ka tabbata akwai najasa a jikin su to yi kokari ka wanke wannan najasa sannan daga baya a kai mishi shi ya gama aikinsa yawa wai karkashin mas'alar ta gabata wanda mun yi bayani a kansa wanda wasu suna kafa hujja da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa idan aka binne bawa aka gama binne shi waɗanda suka kawo shi suka juya baya yana jin karan takalmansu a wannan lokaci mala'iku biyu sai su zo su zaunar da shi su yi masa tambayoyi wannan tuntuni ibnu da jauzi Allah ya kara masa Allah ya ji kansa ya ba waɗanda suke kafa hujja da wannan hadisi amsa ya maida musu martani ya ce a nan wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labari ne yake badawa babu umarni babu hali a karkashinsa ya ce falma umarni manzon Allah ya cewa a fitar da takalma kamar yadda ibn hajar Allah ya ji kansa a littafin fatul bari a nan ya hakaito wannan fata wannan wannan fatawa wato ta ibn al-jawzi don haka wannan hadisi babu dalili labari ne manzon Allah yake badawa shi kuma babu umarni da hani a karkashin sa na'am wannan kama ne mace da namiji Allah ya musu dace da musulunci to har mun sa a iya sake dalma shi ko kowanne wanda aka dalma musu na zalunci na kiristoci ya wadata
wai arna idan suka musulunta ma'aurata kamar kiristoci ko yahudawa ko maguzawa shin wannan aure nasu za su ci gaba da shi ko kuma bude shi za a yi a sake daura aure iya abinda za su yi za su ci gaba da wannan aure nasu an gane ko mazan Allah sallallahu alaihi wasallama duk waɗanda suka musulunta ba wanda mazan Allah ya taɓa bude aure ya ce ku zo a sake wanda tuba ya shahi datti wanda yake na kafirci balantana daura aure ubangiji ta'ala ya ce kullin lazina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in yaqudu faqad mabat sunnatul awwali ka faɗa ga waɗanda suka kafirce mu suka kafirce ma manzannina in yantahu in har sun daina kafirci ubangiji ta'ala ya ce yughfar lahum lahum ma qad salaf duk abin da ya gabata na laifukan su ubangiji ta'ala ya ce za a gafarta musu don haka yau in mutum ya musulunta an gane ko mace da namiji idan suka musulunta wancan aure nasu da aka yi a kan hali wanda yake na kafirci ya zama aure ne ingantacce ba maganar a buɗa a sake daɗin fa'ida a nan arna ne guda biyu ita matar sai ta musulunta idan ta musulunta kai tsaye za a buɗe auren idan aka buɗe wannan aure kafin ta gama idda in ya musulunta shi kenan sai a ci gaba sai su ci gaba da zama an gane ko ya zama mijinta amma in ta gama idda shi kenan ya nisance ta ta nisanta gare shi To, darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabul jana'iz wanda darasi da ya gabata mun gama babi na biyar baban da ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kwadaitarwa da zaburarsuwa da ba da kai karfin gwiwa a bisa yin wasiya wanda malam ya zo mana da hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda wanda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده zan Allah ya ce bai dace ba ga mutum musulmi lafazin muslim a nan la mafhuma lahu an gane ku sawa namiji ne ko mace an gane don kar ku fahimci cewa ya keɓanta da maza ba bambanci tsakanin namiji da mace ya ce bai dace ba ga mutum wanda yake musulmi sai mu ce namiji ko mace ya bi tulai da teni da zai kwana dare biyu walahu shay'un yusifihi alhali yana da abin da zai iya yin wasiya a cikinsa wannan jumla ce hadiya illa wa wasiyatuhu maktubatun inda manzon Allah ya ce face a samu wasiyar shi a rubuce a gunsa nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce dare biyu malamai suka ce ba yana nihin cewa shine iyaka wannan da mubalaga ne bai dace ba a ce a matsayin ka na musulmi an samu kwana biyu su zo su wuce ba tare da ka rubuta wasiya ba to shine dan uwa yake tambaya shin in ka rubuta wasiyar kenan bayani ya gabata akwai wasiyar da take zama wajibi akwai wadda take zamantowa mustahabi akwai wadda take zamantowa haramun wasiyar take zama wajibi duk lokacin da ya kasance akwai haƙuƙuwan jama'a a kanka misali bashi ko wasu ajiya kaya na amana da aka baka to wannan dole ne ka rubuta wasiya wane da wane da wane da wane suna bi na kaza kuma wane da wane suna da kaya kaza a ajiye a gona gidan da nake ciki ba nawa bane ba na wane ne ba don komai ba don kada ka tafi ka bar baya da kura magadanka su ringa ganin cewa kayansu ne alhali kai ko ba naka bane ba ka tuzartar da hakukuwan jama'a don haka ya zama tilas duk mutumin da ya tabbata akwai hakukuwan jama'a a kansa to dole ne ya rubuta hakanan kai ma in kana da hakukuwa naka akan jama'a sai ka rubuta ina da kaza ina da kaza ina da kaza a wajen wani da wani to wannan wasiya idan ka rubuta ta misali bashi ne ake bin ka wani yana bi na miliyan guda wani yana bi na jika dari biyar wani yana bi na jika hamsin Allah ya maka dace mai miliyan guda ka biya shi kai kuma tuntuni ka rubuta wasiyar wani yana bi na miliyan guda to abinda ake bukata i gaugawa ka samu bulanku ka goge wannan miliyan guda tunda ka riga ka sauki an gane ko ita wasiya abin da ya karu sai ka kara abin da ya rabu kuma sai ka share haka ake bukata yau in na kara wani abu wanda yake na hakkin jama'a a kaina sai in zo in ɗauko wannan takarda in ƙara rubutawa kuma wanda na ba su shaidar cewa su zama shaida akan wannan wasiya sai in je in faɗa musu idan wani abu ya rabu kenan sai in shafi to haka shine ka'ida kenan ba in ka rubuta ba shi kenan dindindin sai a kai a ajiye in wani abu ya rabu sai a ɗauko a gyara in wani abu ya karu kuma shi ma sai a ƙara to irin wannan wasiya matsayin ta wajibi ne kamar yadda bayani ya gabata wasiyar da take zamantowa mustahabi lokacin da mutum Allah ya yi masa dukiya kuma ga yana da dangi ɗan uwa ga su na kusa waɗanda kuma ba su da dide da dala a cikin gadansa to wannan ana buƙatar kafin Allah ya masa rasuwa ya yi wasiyar cewa dangin shi da wane da wane da wane da wane a ɗauki kaza a cikin dukiyar shi a basu ya yi wasiyar cewa a basu wani kaso daga cikin dukiyar shi an gane ko yanzu misali mutumin da yake da yaya ko yake da mahaifi yana da uwa kaga ƙannin shi da yayin shi ba su da ba su da gadan shi kai tsaye ‘ya'yansa sun kare shi game da sun kare su game da cin gado kuma mahaifinsu ya kare su game da cin gado to don haka sai yi wasiyar cewa a ɗauka za a ba su an gane ko wannan an so idan mutum yana da dukiya ya ware wani kaso kenan ya yi wasiyar cewa in ya mutu a ba dange shi amma abin da aka fi so in kana da hali duk wani wanda yake na kusa da kai tun kana raye ka taimaka masa gane ko ka taimaka masa kenan wannan ana maganar mutumin da ya sakaki bai taimaka ma dangin shi ba Allah ya masa dukiya to haka ake bukata kuma ko da ka taimaka musu in dai ba su da gadon ka kana da dukiya ana bukatar kai musu wannan wasiya haka nan mutum yakan iya yin wasiya da wani abu a sarrafa masa akan hanyoyi waɗanda suke na alkhairi wanda ladan su zai ringa gudana gare shi har zuwa kiyama sana'a inda wasiya take zamantowa haramun shine mutum yayi wasiya wadda ta saba ma shari'a misali wanda yake da gadan ka kai wasiyar cewa a bashi kaza wannan haramun ne kuma wannan wasiya ba a zartar da ita sai da yardan magada in sun yarda sun amince kamar yadda karin bayani zai zo nan gaba قال أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الوصية بالثلث والربع قال حدثنا قتيبة وابن سعيد ابن جميل ابن طريف البطلاني قال حدثنا جرير وابن عبد الحميد الضبي عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن سعد بن مالك رضي عن سعد بن مالك رضي الله عنه أنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فقال أوصيت قلت نعم قال بكم قلت بمالي كله في سبيل الله قال فما تركت لولدك قلت هم أغنياء بخير قال أوص بالأشر فما زلت أناكسه حتى قال أوص بالثلث والثلث كبير قال أبو عبد الرحمن فنحن نستحب أن ينقص من الثلث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والثلث كبير قال وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث سعد حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه وقد روي عنه والثلث كبير ويروى كثير والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون أن يوصي الرجل بأكثر من الثلث ويستحبون أن ينقص من الثلث قال سفيان الثوري كانوا يستحبون في الوصية الخمس دون الربع والربع دون الثلث ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئا ولا يجوز له إلا الثلث malam Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yin wasiya da kashi ɗaya daga cikin ukun dukiya ko ɗaya daga cikin hudunta kana da miliyan guda to sai ka yi wasiya da kashi ɗaya daga cikin ukunta kenan sai a ba da jikka ɗari uku da talatin da uku da ‘yan tammaye ko kuma ka yi wasiya da kashi ɗaya daga cikin hudunta kenan sai ka yi wasiya da jikka ɗari biyu da hamsin daga cikin miliyan shine anan malam ya shigo da hadisin sa'ad ibn malik an gane ko shine kenan sa'ad ibn abi waqqas Allah ya kara masa yadda wanda yana ɗaya daga cikin goma wanda aka ba su albishir gidan aljanna ke cewa adani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa ana mari yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya je ya gaishe da ni a lokacin da bani da lafiya labazin wa ana mari wato jumla ce haliya kenan halin bani da lafiya ko da ba a zo da wannan jumla ba za mu iya fahimtar gaisuwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ya masa gaisuwa ce ta wadda ake ma marar lafiya domin cewa ya adani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan lafazi ko an ciro shi ne daga al'iyada in aka ce al'iyada shine zuwa gaida marar lafiya wannan gaisuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ya masu ad wannan ku ya kasance a shekara ta takwas da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya buɗe makka da yaƙi rashin lafiya ta kwantar da sa'ad ibn abi waqqas a birnin makka a nan kuma za mu ɗau darasi duk matsayin da Allah ya kai ka to karka ga cewa ka kai wani matsayi ka wuce komai mazan Allah a matsayinsa ne na shugaba mabiyan shi ne ba shi da lafiya ya tashi takam takam ya je ya gaida shi an gane ko to don haka kenan a nan ana buƙatar shugaba ya zamanto ko kuma mu ce duk mutumin da yake da jama'a a ƙarƙashinsa ya kamata ya bibiye su kamar yadda a nan takanas ya tashi ya je ya gaida shi to kamar yadda yake cikin riwaya ta sahihai sa'ad sai yake faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi kana ganin yanda rashin lafiya ta kai matuƙa da ni rashin lafiya ta tsananta yace ya rasulullahi kuma ba ni da wanda zai gaje ni sai diyata daya daya sai ce ya rasulallahi shin zan iya kasa dukiya ta kashi uku in ɗau kashi biyu in bayar da shi kamar yadda yake cikin waccan riwaya mazan Allah ya ce masa amma a wannan riwaya mazan Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ga yanayin da yake ciki mazan Allah ya ce masa ausait ya ce ya kai sa shin kayi wasiya kinan don haka nan darasin da za mu ɗauka duk lokacin da muka ga mutum ya shiga cikin wani mawuyacin hali to ya kamata mu tunatar da shi haƙƙin da yake kan shi na wasiya an gane ko don takan iya yiwa ko da ba shi da dukiya takan iya yiwa akwai wasu haƙuƙuwa na jama'a a kan shi kenan a tunatar da shi game da haka don haka manzon Allah ya ce masa ausait shin ka rubuta wasiya ultuna na ce kwarai da gaske kala sai manzon Allah ya ce bikan da nawa kai wasiya cewa nawa kai wasiyar a ɗauka a bada tun da daman ka bayyana cewa kai mutum ne wanda yake mai dukiya don haka a nan malamai suka ce ba laifi mutum yakan iya cewa allah ya mun dukiya ina da wadata amma ba ta fuskar alfahari ba don wanda yake da bukata ya san inda zai fake in bukata ta kuro shi don haka sai ya ce wa ana zumalin ya ce ni ma abincin dukiya ne ba wanda zai gaje ni sai ɗiyata ɗaya ɗaya qultu bi mali kullihi fi sabilillah nace ya manzon Allah dukiya ta gaba daya wato na sadaukantar da ita domin ɗaukaka addinin Allah gaba daya na bada dukiya ta qala sai manzon Allah ya ce fa ma tarakta li waladik me ka bara ma ƴaƴanka qultu hum aganiya bi khair nace da shi wato ‘ya'yana mawadata ne game da dukiya domin lafazin khair yana ɗaukan ma'anan dukiya kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa kutiba alaikum idza habara ahadakumul maut in taraka khairan lil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'ala al muttaqin lafazin in taraka khairan khairan anan dukiya ke ne haka can cikin suratul adiyat ubangiji ta'ala ke cewa wa innahu li hubbil khairi la shadid lalle shi jinsin mutum game da son dukiya mai tsanani ne yana da tsananin son dukiya to shi ne ya ce kuma agani ya ubi khair su mawadata ne game da dukiya ma'ana suna da abin da zai wadace su da izinin Allah to don haka a nan shi ya yi niyyar ya yi wasiya ko kuma mu ce ya ma yi wasiya da dukiyar shi gaba ɗaya wanda yin wasiya da dukiya gaba ɗaya baya dacewa kamar yadda ubangiji ta'ala ya hane mu da nasi na alkur'ani ubangiji ta'ala ke cewa wala taj'al yadaka maglulatan ila unukik wala tabsutuha kullal basti fataqu da maluman mahsura ubangiji ta'ala ya ce karka mai da hannuwanka su zamanto abun kukuncewa zuwa wuyanka ma'ana ya zamanto baka bumbaruwa baka taimaka ma jama'a ubangiji ta'ala ya ce karka zama haka wala tabsuduha kullal basdi kuma karka shimfida hannunka matukar shimfidawa duk abin da ka samu ka kakkabe ka yi kama jama'a in har kai haka ubangiji ta'ala ya ce sai ka zamanto abin zargi a cikin jama'a abin yankewa kowa ya watsi ya barka duk abin da ka samu ka me ka musu to me zai biyo baya kai ma za ka je ka ringa roko to don haka abubakar allah ya kara masa yadda shi kadai ne ya yi wasiya da dukiyar shi shine ya tafiyar da dukiyar shi za mu ba ya yi wasiya ba ya sadaukantar da dukiyar shi gaba ɗaya domin ɗaukaka addinin Allah wannan ba wasiya ba ce bai bayani zai zo daidai da abin da shi wannan abubakar ya yi wasiya wannan yana raye ne dukiyar shi ya sadaukantar da ita ya kawo ta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin taimaka masa akan isar da sakon da ya zo da shi to don haka kai ma in imanin ka ya kai na abubakar ba laifi kana iya ɗaukan dukiyarka gaba ɗaya kana raye ka miƙa ta an gane ko amma fa ba a buƙatar ka ba da dukiyarka kuma ka zo kana wani kai kawo akan haka duk wani aiki na alkhairi in ka yi shi ba a buƙatar ka waiwaya to shine anan sai manzon Allah ya ce da shi ausi bil ushra manzon Allah ya ce abinda naga ya dace kai wasiya da ɗaya daga cikin gomar dukiyarka an gane ko ka kasa goma ka ba da kashi ɗaya misali in kana da miliyan kenan ka ba da jikka da sa'ad ya ce fa ma ziltu unaqisu ya ce ban gushe ba wato ina kai kawo tsakanina da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina neman ya rage shi kuma manzon Allah sai ƙara saukowa yake ni kuma ina famar ya hau shine ma'ana unaqisu shi sa'ad yana famar manzon Allah ya kyale shi yayi wasiya da dukiya mai yawa shi kuma manzon Allah yana janyowa baya an gane shine kenan fa ma ziltu unaqisu kenan ban gushe ba wato ina neman ragi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma fa ragin in mun jingina shi ga sa'ad ƙari ne shi manzon Allah ya ce yayi da kashi ɗaya daga cikin goma shi kuma sa'ad yana neman abin ya wuce haka tunda a wancan lafazi wanda yake cikin sahihai farko shi sa'ad ya nemi cewa yayi wasiya da kashi biyu daga cikin ukun dukiyar shi manzon Allah ya ce masa a'a kamar yanzu misali in kana da miliyan guda kai wasiya da kusan jika ɗari bakwai haka shi sa'ad ya nema a farko maza Allah ya ce masa sai ce to ya rasulallahi in kasa dukiyar tsakiya in ba da rabi maza Allah ya ce masa ya ce to in kasa uku in ba da kashi ɗaya kaga anan shi sa'adi kenan ragu rigin da yake nema ƙari ne amma shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana neman cewa ya dan ƙara sassautowa ne kar ya bada abu wanda yake mai yawa don haka wannan yana nuna mana kyawun karantarwa ta addinin musulunci addinin musulunci addini ne wanda ke da sauki a cikinsa addinin da ya ba duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa me yake nuna mana cewa duk wani mai haƙƙi ya ba shi haƙƙin shi nan fa cewa yayi wasiya da dukiyar shi gaba ɗaya maza Allah ya ce to mi kabara ma yayanka wanda ba a buƙatar mutum ya mutu ya karkaɗe hannunsa duk abin da ya mallaka ya sarrafa shi ba tare da ya bar ma 'ya'yansa wani abu ba don haka wannan dalili ne wanda yake nuna ana buƙatar mutum ya tanada ma 'ya'yansa wani abu wanda za su amfana da shi wato ko bayan mutuwar shi an gane ko to don haka ya tambaye shi ya ce fa ma tarakta li waladik mi ka bara ma 'ya'yanka shi sai ya bada uzurin cewa ai su mawadata ne shi kuma a wannan lokaci diye shi daya bashi da wata bai da wasu 'ya'ya in ba ita ba shine anan yace hatta qala ausi bisulus har dai a ƙarshe manzon Allah yace to i wasiya da su kashi ɗaya daga cikin uku lokacin da shi sa'ad ya nemi cewa to yayi da ɗaya daga cikin uku manzon Allah yace masa eh zaka iya yin wasiya da ɗaya daga cikin ukun dukiyarka sai yace wasulusu kabira amma ka san da cewa fa kashi ɗaya daga cikin ukun dukiya abu ne mai girma a wata riwaya wasu su kasir maza Allah ya ce kashi ɗaya daga cikin ukun dukiya abu ne wanda yake mai yawa nan malamai suka ce akwai ihtimalin da maza Allah ya ce kashi ɗaya daga cikin ukun dukiya abu ne wanda yake mai yawa kenan anan inda ya ɗan sassauto da shi ya fi dacewa ko kuma ya zamanto ma'anar kashi ɗaya daga cikin ukun dukiya abu ne mai yawa kenan ya halatta ya yi da ɗaya daga cikin ukun dukiya an ba shi dama ana to don haka wannan yana nuna mana ita wasiya in har mutum ya yi wannan wasiya ana zartar da ita daga cikin kashi ɗaya daga cikin ukun dukiyar shi baya halatta a ƙara akan haka sai da amincewar magada in nawa kake da na dukiya kai wasiya ko wasiya nawa kai in na mutu a bawa na kaza a bawa na kaza a gina mu masallaci ai kaza ai kaza to kashi ɗaya daga cikin ukun dukiyar nan shine za a ɗauko a zartar da shi akan dukkan wata wasiya da kai in bai isa ba baya halatta wato a ƙara wani abu daidai da dala ba za a ƙara ba sai idan su magada sun yarda sun amince to kai ne duka abin da ka mallaka bai wuce miliyan guda sai kai wasiyar cewa wani a bashi jika dari wani a bashi jika hamsin wani a bashi jika dari biyu wani a bashi jika ashirin wani a bashi talatin kai kuma duka da aka jimilce iya abin da yake na dukiyar taka wanda za a zartar da wasiyar bai wuce bashi kadari da yan kai to a nan shine sai a dawo wanda aka ce a bashi jika dari biyu sai a dan sassauto a bashi kamar jika dari wanda za a bashi jika hamsin a bashi jika ashirin da biyar an gane ko ya zamanto a kasa kowa ya samu to don haka kenan a nan ita shine anan malam sai ya hakaito mana maganganun magabata bayan ya ce a baban akwai hadisi ingantacce daga abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda wanda hadisin zai iya zama a karkashin baba sai malam yake cewa hadisin sa'ad hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce hakika an rawaito wannan hadisi daga sa'ad ba ma ta fuska ɗaya ba fuskokin sun wuce a lissafa wa qad ruwiya anhu kuma tabbas an rawaito daga wajensa wasulusu kabira manzon Allah yace wasulusu kabira wato kashi ɗaya daga cikin ukun dukiya abu ne mai girma sai yace wa yurwa kasir kuma an rawaito cewa wasulusu kasir an gane ko kashi ɗaya daga cikin ukun dukiya abu ne mai yawa duka dai ta fuskar ma'ana babu bambanci sai yace wal amalu ala hadha inda ahli ilmi aiki akan haka yake a wajen malamai layi rauna ba sa ganin cewa an yi siyar rajulu bi aksara min sulus wato mutum ya yi wasiya da abin da ya wuce kashi ɗaya daga cikin ukun dukiyar shi ba sa ganin halaccin haka haramun ne wa yastahibbuna an yankusa min sulus suna so ya zamanto idan mutum zai yi wasiya yayi wasiya da abin da zai ragu daga kashi ɗaya daga cikin ukun dukiya kamar yadda Sufyan ibn Sa'id al-Thawri yake cewa kanu yastahibbuna fil wasiyyati al-khumsa duna rubu'i wato magabatan kwarai sun kasance suna son mutum in zai yi wasiya yayi wasiya da kashi ɗaya daga cikin biyar in dukiyar shi ba ɗaya daga cikin hudu ba kai wasiyar cewa a kasa dukiyar ka kashi biyar a ɗau kashi ɗaya a sarrafa war rubu a dole sulus kuma sun kasance wasu suna son mutum ya yi da ɗaya daga cikin hudu ba uku ba an gane ko maimakon ka yi da ɗaya daga cikin uku iya abin da suke so kaɗan sassautu wato ka yi wasiya da ɗaya daga cikin hudun dukiya sai suka ce wa ya ce wa man ausa bi sulus ya ce duk wanda ya yi wasiya da ɗaya daga cikin ukun dukiyar shi falam ya turuk shay'an to bai bar komai ba ma'ana bai bar wani gefe wanda za a kawo na abu a kara kina ya kai karshe wala ya juzu lahu illa sulus kuma ba abin da yake halatta a zartar da shi na wasiya a cikin wannan dukiya tashi sai kashi ɗaya daga cikin uku to don haka al'imamu malik da al'imamu shafi'i da al'imamu ahmad sun tafi akan cewa baya halatta mutum ya yi wasiya sai da kashi ɗaya daga cikin uku an gane ko yin wasiya da abin da ya wuce kashi ɗaya daga cikin uku kenan wannan haramun ne to don haka kenan a nan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya nuna ma sa'ad ba laifi kana iya yi da kashi ɗaya daga cikin uku amma inda sa'ad ya rage to da shi ya fi dacewa kamar yadda abdullahi dan abbas wanda ya rawaito wannan hadisi kamar hadisin da malam ya yi ishara zuwa gare shi shi abdullahi dan abbas sai yake cewa laugabban nasu ilar rubu ya ce da jama'a za su tauye wasiya daga kashi ɗaya daga cikin uku su maido ta kashi ɗaya daga cikin hudu ya ce lakana a hasan ya ce haka ya fi dacewa li'annan rasula sallallahu alaihi wasallama kala wa sulusu kasir domin manzon Allah ya ce kashi ɗaya daga cikin ukun dukiya ma abu ne mai yawa don haka shi abdullahi dan abbas ya tafi akan cewa iya abin da ake so in mutum zai yi wasiya a cikin dukiyar shi to yayi wasiya da kashi ɗaya daga cikin hudu abubakar allah ya kara masa yadda lokacin da ya kwanta rashin lafiya da ya rubuta wasiya sai ya rubuta cewa a ɗau kashi ɗaya daga cikin biyar a bayar daga cikin dukiyarsa jama'a sai suka ce haba abubakar yaya za ka yi wasiya da ɗaya daga cikin biyar ai matsayinka ya wuce haka abubakar sai yake cewa saboda mai ba zan yarda ga kaina abinda Allah ya yarda ga kansa ubangiji ta'ala ya yarda da kashi ɗaya daga cikin biyar yin ganima ta musulmi in sun je yaƙi sun dawo kashi ɗaya tak Allah yake buƙatar a kasa biyar a bashi to Allah ya yarda a kasa biyar a bashi kashi ɗaya abubakar ya ce yaya ni ba zan yarda a ɗau kashi ɗaya daga cikin in ɗauki kashi ɗaya daga cikin biyar in bada ubangiji ta'ala ke cewa wa'alamu annama ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير don haka shi abubakar ya tafi akan cewa in mutum zai yi wasiya to yi wasiya da kashi ɗaya daga cikin biyar ɗin dukiyarsa kamar yadda Allah ya yarda ga kansa da ɗaya daga cikin kashi biyar wato na dukiya ta musulmi in an je an dawo daga yaƙi don wasu malamai suna ganin cewa biyar kin ma mai yawa ne abin da ya kamata a dawo ɗaya daga cikin shida an gane ko ka kasa shida ka bada kashi ɗaya a takaice dai abin da muke so mu gane ya halatta mutum ya yi wasiya da ɗaya daga cikin ukun dukiya amma abin da ya fi dacewa mutum ya ɗan sassautu ka yi da ɗaya daga cikin hudu kamar yadda abdullahi dan abbas ya tafi ko kuma ɗaya daga cikin biyar wato kamar yadda shi abubakar allah ya ƙara masa yadda ya kasance akan haka al'imamu abu hanifa allah ya ji kansa shi kadai ne ko kuma mu ce shi da sharik ibn abdullahi al-qadi al-kufi su ne suke ganin cewa ya halatta mutum ya yi wasiya akan abin da ya karu akan sulusi suna ganin cewa za ka iya kasa dukiyar ka tsakiya ka ba da kashi ɗaya ko ka kasa ta kashi uku ka yi wasiya da kashi biyu amma wannan hadisi raddi ne a kansu domin maza Allah sallallahu alaihi wasallama a iya kashi ɗaya daga cikin uku ya halitta masu ada cewa ya yi wasiya kuma ya nuna masa kashi ɗaya daga cikin ukun dukiya ma abu ne wanda yake mai yawa an gane ko kenan wani ya yi tambaya a farko wannan shine kenan amsar tambayar shi baya halatta mutum ya kara akan abin da ya sha ya wuce sulusi kenan duk abin da mutum ya yi wasiya kawai ɗaya daga cikin sulusin nan shine za a zartar da shi babu ma sha a fi tarqinil maridi inda al-maut wa du'a ilahu inda قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري قال حدثنا بشر بن المفضل عن أمارة بن غزي بن غزية عن يحيى بن أمارة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكنوا موتاكم لا إله إلا الله قال وفي الباب عن أبي هريرة وأم سلمة وعائشة وجابر وسؤدى المرية وهي امرأة طلحة بن عبيد الله قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن غريب صحيح قال حدثنا هناد وابن السري أبو السري قال حدثنا أبو معاوية هو محمد بن خازم الدرير عن الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي عن شقيق هو ابن عبد الله عن أم سلمة هي هند بنت أبي أمية زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون قالت رضي الله عنها فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا, إن أبا سلمة مات قال فقولي اللهم اغفر لي وله وآكبني منه عقبا حسنا قالت رضي الله عنها فقلت فأعقبني الله منه من هو خير منه رسول الله صلى الله عليه وسلم شقيق هو ابن سلمة أبو وائل الأسدي قال أبو عيسى حديث أم سلمة رضي الله عنها حديث حسن صحيح وقد كان يستحب أن يلقن المريض عند الموت قول لا إله إلا الله وقال بعض أهل العلم إذا قال ذلك مرة فما لم يتكلم بعد ذلك فلا ينبغي أن يلقن ولا يكثر عليه في هذا وروي عن ابن المبارك هو عبد الله المروزي أنه لما هدرته الوفاة جعل رجل يلقنه لا إله إلا الله وأكثر عليه فقال له عبد الله إذا قلت مرة فأنا على ذلك ما لم أتكلم بكلام وإنما معنى قول عبد الله إنما أراد ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na lakanta ma mara lafiya lokacin da yake cikin halin fitar rai wato a lakanta masa kalima ta la ilaha illallah wadda'a ilahu inda kuma da yi masa addu'a lokacin da Allah ya masa rasuwa kenan idan aka zo a yi masa addu'a in mara lafiya ne ga addu'a da za a masa kuma in Allah ya karɓi rayuwarsa ga addu'a da za a masa kenan a takaice baban kusan gaba biyu yake da mara lafiya lokacin da ya zo mutuwa to abin da ake bukata a lakanta masa la ilaha illallah sannan kuma a yi masa addu'a idan Allah ya karbi rayuwarsa abu biyu kenan ake bukata shine nan malam ya shigo da hadisin abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce laqinu mautakum la ilaha illallah laqinu mautakum la ilaha illallah manzon Allah ya ce fulakanta ma wato waɗanda suke cikin halin fitar rai kulakanta musu la ilaha illallah a nan da ya ce laƙinu mautakun ba ana nihi waɗanda suka mutu a waɗanda suke cikin hali wanda yake na fitar rai nan kenan bi itibari masa ya ko kamar yadda a hausa muke cewa ƙarshen alewa ƙasa duk wanda yake cikin hali na fitar rai ƙarshen shi mutuwa dan ka ce masa matacce ba kuskure ba kai an gane ko irin wannan kwa yana da yawa a cikin yare na larabci kamar yadda a cikin alkur'ani ubangiji ta'ala ma ya yi amfani da wannan lafazi da yake cewa walaisati taubatu lillazina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al'an walal ladina yamutuna wa hum kuffar ulaika atadna lahum azaban alima to dan haka anan da yace lakkinu mautakum kulakanta ma waɗanda suke cikin hali na fitar rai kulakanta musu la ilaha illallah nan da ya ce la ilaha illallah kar ka takaita shi akan haka kamar yadda ya hafiz ibn hajar Allah ya ji kansa yake cewa ita kalima ta shahada ana amfani da wannan lafazi a ce la ilaha illallah amma abinda ake nihi kenan gabar ta guda biyu la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam haka ake bukatar alakanta ma duk mutumin da yake cikin halin fitar rai tare da cewa wasu wannan hadisi sai suka masa mummunar fahimta sai suka ce to ai ga manzon Allah ya ce ku laƙanta ma mamatan ku la ilaha illallah kuma da wancan hadisi wanda suke kafa hujja da shi hadisin abi umama al-bahili Allah ya kara masa yadda amma hadisin hadisi ne la asla lahu kwata kwata bayyana tushi an gane ko ba fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bace ba na cewa in mutum ya mutu bayan an mai da ƙasa an binne a kirawo malam ya zo ya tsugunna a kan kabarinsa ya kafa hilo an gane ko sai ce wai ya abdallah ya abdallah ya abdallah sai ya maimaita su uku sai ya ce uzukur ahadar da zai kharajta alaihi minar duniya wa hiya shahadatu allah ilaha illallahu wa anna muhammadar rasulullah وإذا سألك الملكان الكريمان عن ربك ونبيك ودينك فقل لهما الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي idan ya maimaita ya nakanta masa so uku a ƙarshe kuma sai ya wata addu'a wadda ta ci karo da shari'a Allahumma inni as'aluka bi jahi nabiyyika nabiyyi rahmati wa bi hurmati turbati tayyib tahiri wa ma dhammaha Allahumma la tu'azzib hadha al-mayyit fi qabrihi wannan addu'a bata dace ba saboda tawassuli ne aka yi tawassuli wanda yake haramtacce wanda baya halatta to kannar ba dai ba biyu bace ba shi ne wani malami ya ce akwai rashin adalci mutum yana raye ba a koya masa la ilaha illallah sai bayan mutuwar shi sai bayan mutuwarka an kawo ƙasa an lauta maka wai sannan a wannan lokaci wai wa'i za su alakal malakanil karima ne in mala'iku biyu masu daraja sun zo sun zaunar da kai sun maka tambaya an rabbika game da ubangijinka wa nabiyika da annabinka wa dinika da addininka fa kuma ka ce da su allahu rabbi allah shine ubangijina wannan wannan allahu rabbi allah shine ubangijina kuma annabi muhammad shine annabina kuma musulunci shine addinina wai in sun zo sun maka tambaya an gane ko ka ba su wannan amsa to ai wannan amsar wannan tambaya tun mutum yana raye yake tanadarta tun kana raye za ka tanadi wannan amsa wannan lakanta ma da za a yi ba yadda za ta kulla maka ubangiji ta'ala ya ce yusabbitu allahu allazina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah waɗanda suka yi imani ubangiji ta'ala na tabbatar da su da faɗa matabbaciya a rayuwarsu ta duniya da lahira in ka tanadi la ilaha illallah kana raye to in an maka tambaya a cikin kabari kai tsaye za ka ba da amsa an gane ko don haka wannan talkini da ake ma mamaci a zo a tsuguna kan kabarinsa a yi masa wannan bai dace ba an gane in kai ba maliki ne ma a malikiya to ba su yarda ba ka koma cikin littafin da ake kira shi hashiyatul adawi sharhi ne na muqaddima ta risala an gane ko a nan abin da yi bayanin cewa makaruhi ne saboda hadisin bai tabbata ba ba faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi wanda ma suke ganin ana iya yi malaman shafi'iyya ne kuma alhali hadisin bai inganta ba to don haka kasancewar iya abin da wannan hadisi yake nihi mutumin da yake cikin halin fitar rai kulakanta masa la ilaha illallah to yaya ake lakanta masa malamai sai suka ce abinda ake buƙatar wani ya rabu kusansa sai ya ringa maimaita ta domin shi marar lafiyar ya ji wanda yake cikin wannan yanayi in ya ji ya faɗa kenan shi sai ya faɗa amma suka ce ba za ka ce masa ba ce la ilaha illallah to amma iya abin da yake tabbatacce a sunna wanda zai lakanta masa umarninsa zai iya ce la ilaha illallah kamar yadda hadisi yake cikin musnad na al-imamu ahmad riwaya ta anas dan malik Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tafi ya gaida wani daga cikin mutanen Madina ba shi da lafiya sai manzon Allah ya same shi a cikin irin wannan yanayi na fitar rai manzon Allah sai yake cewa ya am qul la ilaha illallah sai ya ce fa khairul li an aqula la ilaha illallah yace ya rasulullahi yanzu alkhairi ne in ce la ilaha illallah manzon Allah ya ce masa kwarai kaga anan a shahidi cewa ya an kun la ilaha illallah ce la ilaha illallah to don haka kai ba rabuwa ba za ka yi ka faɗa iya abinda za ka ce masa kun la ilaha illallah to amma ba a buƙatar a tsananta masa a yi ta maimaitawa idan ka faɗa in ya faɗa falillahi alhamdu haka ake buƙata idan kwa an jima bai faɗa ba hannu sai ka sake faɗa masa haka za ka yi masa ka yi ta masa har Allah ya masa dace ya faɗa ko kuma Allah ya karɓi rayuwarsa akan haka amma kar mu fahimci cewa mutumin da a matsayin shi na musulmi aka ce ya ce la ilaha illallah har ya mutu ya ki faɗa masa mummunar zato cewa ya yi mummunan ƙarshe a ba haka bane ba wanda kasancewar a nan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kulakanta ma wato waɗanda suke cikin halin fitar rai la ilaha illallah domin ya tabbata manzon Allah yake cewa duk wanda la ilaha illallah ta kasance ƙarshen zancensa wanda a kan shi ya bar duniya to makomar shi ita ce aljanna duk wanda ƙarshen kalimar da ya ya bar duniya ita ce la ilaha illallah manzon Allah ya ce makomar shi ita ce aljanna to shine anan malam yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga Abu Huraira da ummu salama da aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jabir ibn abdullah da su'uda al-murriya wanda su'uda matar dalha ce ibn ubaidillah wanda shi dalha ibn ubaidillah yana ɗaya daga cikin goma wanda aka ba su albishir da gidan aljanna malam ke cewa hadisin abu sa'id hadisi ne kyaukyawa hadisi ne kuma ingantacce kuma hadisi ne garib amma garaba wadda take nisbiya sannan a gaba malam sai ya zo da hadisin ummu salama Allah ya kara mata yadda an gane ku kenan wannan abin da muke so mu gane iya abin da ake bukata a zo a lakanta masa amma in ya faɗi wannan kalima ta la ilaha illallah to ba a bukatar a sake maimaita masa kuma ba a bukatar a yi a ringa wurin zance a wajensa kyale shi za a yi in Allah ya karbi rayuwar shi akan haka to abin da ake bukata ya sa amma in yayi wata kalima ta daban to kuma sake maimaita masa za a yi an gane ku sake maimaita masa ita wannan kalima ta la ilaha illallah za a yi akwai wani daga cikin magabata shine Abu Zur'a Ar-Razi wanda Abu Zur'a Ar-Razi tsara ne na al-Imam Ahmad yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi lokacin da ba shi da lafiya ya kwanta rashin lafiya an zo a gaida shi irin su abdullahi ibn abi hatim ar-razi malaman hadisi ne suka zo su gaida shi sai suka ringa muraji'ar wannan hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man kana akhira kalamihi la ilaha illa Allah dakhala al-janna duk wanda la ilaha illa Allah ta zamanto karshen kalimar sa wanda ya bar duniya to makomar shi aljanna sai suka ringa kuro hadisin da sanadin shi yana ji a ƙarshe sai ya zo da hadisin gaba ɗayan sanadin shi kuma sai ya ce la'ilaha illallah faɗin da yake Allah ya karɓi rayuwar shi to don haka kasancewar ita al'amari ne wanda bawa tun yana raye yake tana da shi an gane ko ayyuka waɗanda suke na ƙwarai su ne za su kai ka ka samu damar yin wannan kalima a ƙarshe to shine anan malam sai shigo da hadisin ummu salama Allah ya kara mata yadda take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da mu idza hadartumul marida aw al mayyit idan kun halarci marar lafiya ko kuma mamaci faqulu khaira manzon Allah yace ku faɗa alkhairi idan mutum ba shi da lafiya in kun je wajen shi ba zantuttuka na duniya ake son kuma da wurin dandali kowa ya yi ringa ɗauko wani labari da ya jiyo iya abin da ake bukata ku faɗa alkhairi alkhairin shine ku yi masa addu'ar cewa Allah ya ba shi lafiya shine iya abin da ake bukata idan kuma mace ne kenan addu'ar da za ku masa Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama fa innal mala'ikata yu'minuna ala ma taqulu manzon Allah ya ce lalle mala'ikun Allah suna cewa amin akan abin da kuke faɗa suna cewa ya Allah ka karba musu addu'arsu ya Allah ka karba musu addu'arsu haka mala'ikun Allah suke fada domin lafazin amin ma'anar shi shine ya Allah ka amsa mana wannan addu'a shine yace fa an fa innal mala'ikata lalle mala'ikun Allah subhanahu wata'ala yu'minuna suna cewa amin alama ta kuluna akan duk abin da kuke fada na addu'a idan kuka je wajen mamaci qalat ummu salama sai take cewa falamma mata abu salama lokacin da abu salama Allah ya masa rasuwa ataitun nabiyya sallallahu alaihi wa sallama sai na ji ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qultu ya rasulullah sai na ce ya manzon Allah inna aba salamata mata lalle abu salama Allah ya masa rasuwa qala sai manzon Allah ya ce fa quli allahumma ghafirli wa lahu ce ya Allah ka gafarta min ka gafarta masa yana daga ladabin addu'a in za ka yi addu'a ka fara da kanka kamar yadda annabi nuhun ya ce rabbi gifirli wali walidayya wali man dakhala baiti ya mu'mina wal mu'minina wal mu'minat haka annabi ibrahim ya ce rabbana gafirli wali walidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab don haka manzon Allah sai ce da ita Allahumma gafirli ce ya Allah ka gafarta min walahu ka gafarta masa wa a akibni minhu uku ba hasana ya Allah ka maye mun da ƙarshe wanda yake kyakkyawa game da shi to wannan addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mata cewa ga addu'ar da ya dace amma mutumin da Allah ya masa rasuwa wanda a wancan lafazi nan baya da yace fa innal mala'ikata yu'minuna ala ma taqulu wanda kamar yadda yake cikin riwaya ta sahihain da mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya je gai da abu salama mazan Allah sai ya ga idan shi ya kame wanda alama ce ta cewa mutum ya cika ido ya tsaya baya kyautawa sai mazan Allah yake cewa innan ruha iza kube ba tabi a hulbasa lalle shi rai idan aka karbe shi to gani yana bin shi shi kuma rai sama ake da shi idan na mumini ne idan aka tafi sama ta farko kanshin da yake da mala'ikun da suka raku wannan rai mala'ikun sama ta farko sai su ringa marhabin da waɗannan jama'a da suka zo da wannan rai wadda take kyakkyawa tsarkakakka mala'ikun sama ta farko su buɗa sai an je sama da bakwai da wannan rai sannan kuma a ƙarshe a dawo da shi ubangiji ta'ala ya sanya a kai shi can cikin illiye idan kwarai ne wanda yake mummuna na kafiri ko munafiki idan an je sama da ta farko mala'ikun Allah sai su ringa alatsi ne ba sa bari a wuce da shi don haka sai a maida shi wurin da ake kira sijin kamar yadda yake cikin hadisin albara ibn azib shine ubangiji ta'ala yake cewa innal ladina kafaru wa kazzabu bi ayatina an gane ku la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamalu fi samil khiyab waɗanda suka kafirce ma suka kafirce mana suka karyata ayoyinmu ubangiji ta'ala ya ce la tufattahu lahum abwabus sama ba a buɗa musu ƙohohin sama domin a wuce da rayukansu wala yadkhuluna aljanna bugu da ƙari a ranar kiyama ba za su shiga aljanna ba hatta yadja aljamal fi samil khiyam in ko kaga sun shiga ubangiji ta'ala ya ce to igiya irin ta ilawa ta wuce ta kofar allura igiya wadda ake darmama shanu suke janyo ruwa daga cikin rijiya in kaga sun shiga aljanna to irin wannan igiya ta wuce ta kofa allura domin aljamal sunan igiya ne ko kuma aljamal sai raƙumi ya wuce ta kofar allura abinda ba zai yiwu ba kina wannan kinaya ce cewa har abada ba za su shiga aljanna ashahid dai kenan anan ana buɗe ƙofofin sama ga wanda yake mumini a wuce da ranshi wanda yake ba mumini ba ana dawowa da ranshi kenan don haka a nan shine ya ce lalle mala'ikun Allah suna cewa amin shine mazan Allah yake cewa kenan gani yana bin rai to a lokacin nan da mazan Allah ya faɗi haka su iyalin abu salama sai suka fasa kuka kuka irin wanda yake na jahiliya na wayo mu mutumin lalace maza Allah ya ce la tad'u ala anfusikum kar kuma kanku muguwar addu'a fa innal mala'ikata yu'minuna ala ma taqulun domin mala'ikun Allah suna cewa amin akan abin da kuke faɗa in muguwar addu'a kuka ma kanku wannan mala'iku suna fatan Allah ya amshi wannan addu'ar ku mutu ku lalace in kuma addu'a ce kuka yi ta alkhairi kuma suna cewa amin Allah ya cika muku abin da kuka roƙa to shine anan manzon Allah sai ya ce mata ga addu'ar da zaki kaga wannan yana nuna mana mutum in Allah ya masa rasuwa kafin a kai shi a binne shi da waɗanda suke nan wurin gawa da waɗanda suka zo suna jiran a huddu gawa a kai ta a binne iya abin da za su yi na addu'a ya Allah ka gafarta masa ya Allah ka yi masa rahama haka za su ci gaba da addu'a ba wani mai ne ke ci bismillah ake ja ko la ilaha illallah ake ja an gane ko wannan duka ba wurin shi bane ko kuma istighfar ake ja wanda in aka ce istighfar ake ja galibin waɗanda suke zaunawa inda ma istighfarin an fahimci yadda ya kamata kenan a roƙa masa gafara ku ringa cewa Allahumma ghafir lahu Allahumma rahamhu to da wannan ta tsaya matsayinta to amma in aka ce istighfar ake ja kowa astaghfirullah yake cewa kansa ne yake ma addu'a ba mamacin ba an gane ku don haka kenan iya abin da za a yi bismillah ake ja mai da ta gefe ba wurin ta bane ba hailala ake ja ita ma mai da ta gefe ba wajen ta bane in an ce istighfar ake yi to sai kai yanda ya dace ya Allah ka gafarta masa ya Allah kai masa rahama in ma da Hausa zaka faɗa haka zaka yi ta faɗa inda larabci ne Allahumma ghafir lahu Allahumma rahamu haka zaka ci gaba da yi har a huddu gawa a dauki a yi mata sallah a kai ta aje abin don haka daman ka'ida duk lokacin da jama'a suka saki abin da aka ce su yi to za su maye gurbin da abin da ba a ce ba su yi shi ne ta ce wa a ƙibini min hukuku ba hasana ya Allah ka maye min wato ƙarshe kyaukyawa game da shi domin ta samu damuwa akan mutuwar mijinta ta ce ina zan samu wani miji sama da abu salama abu salama yana ɗaya daga cikin waɗanda suka karɓi musulunci da gumugumunsa kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka bi bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka iske shi madina kuma abu salama ya yi hijira ta farko zuwa ƙasar habasha da ummu salama qalat sai take cewa fa qultu sai na ci sai na faɗi wannan addu'a kamar yadda manzan Allah ya ce in yi fa aqabani Allahu minhu man huwa khairun minhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah sai ya maye mun da wanda ya fi Abu Salama ya lillinka shi lillinkawa wanda ba ta iya lissafuwa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ta gama idda ta mutuwa ta kaba manzon Allah ya tura mata wasu jama'a da sunan hira wadda take ta zaurace suka je suka faɗa mata wato jakadu ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ga sakon da ya turo su da shi a lokacin nan ta gaya masa iya abubuwan da yake tare da ita cewa tana da iya sannan kuma tana da tsananin kishi maza Allah ya ce kishin da kike da shi za mu roƙi Allah ya sassauta miki shi don ba a buƙatar kishin mace wuce ka'ida haramun ne sannan kuma ya ce ɗiyarki Allah zai wadatar da ki game da ita ma'ana mazan Allah ya amince cewa zai ɗauki ɗiyarta zai ci gaba da kula da su to kaga a nan ta yi addu'a kuma Allah ya mai mata da wanda yake fiyayye to don haka duk lokacin da mumini musiba ta same shi inda ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya yi wannan addu'a kamar yadda manzon Allah ya ce yayi to ya sa ido ya tsare sai Allah ya canza masa fiye da abin da ya rasa don haka Allah sai ya canza mata da shugaban halitta gaba daya shine malam sai yake cewa shaqiq shine shaqiq ibn salama abu wa'il al-asadi al'imamu turmizi yake cewa hadisin ummu salama hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce domin yana cikin sahihai wa qad kana yustahabbu an yulqana al-maridu inda al-maut qawlu la ilaha illallah wato malamai sun so alakanta ma marar lafiya lokacin da ya zo mutuwa la ilaha illallah amma ba bayan ya mutu ba kaga anan abin da magabatan ƙwarai suka fahimci hadisi da yace laqinu mautakum la ilaha illallah shine yace wa qad kana yustahabu haqiqa an su an yulqana almaridu marar lafiya alakanta masa qawlu la ilaha illallah fadar la ilaha illallah inda almauti lokacin da yazo mutuwa kamar yadda malam shi ma baban akan haka ya gina shi ba bayan mutuwar mutum ba sai ya ce wa qala ba'du ahli ilmi wasu daga cikin malamai suka ce idza qala zalika marra in ya faɗa su daya fama lam yatakallam ba'da zalik matukar bai yi wata kalima bayan fadar la ilaha illallah fala yanbaghi an yunqala bai dace ba a sake maimaita masa in dai to a kyale shi a rabu da shi kar a dame shi wala yuktara alaihi fi hadha kar a yawaita masa وروي عن ابن المبارك الرويت لبا عبد الله ابن المبارك المروزي أنه لما حضرته الوفاة lokacin da mutuwa ta zo masa ja'ala rajulun yulakkinu sai wani mutum ya haɗu yana qul la ilaha illallah qul la ilaha illallah wa akthara alaihi ya yawaita masa ya dame shi fa qala lahu abdullah abdullah ibn al-mubarak sai ya ce da shi idza qultu marra fa ana ala zalik ma lam atakallam bi kala in na faɗa so dai ka kyale ni ma ina kan wannan faɗa ta la ilaha illallah matukar ban yi wata kalima ba in nayi wata kalima in yaso mai mai tamu wa inna ma qawli la qawli abdullah yace ma'anar wa inna ma ma'ana qawli abdullah ma'anar fadar abdullahi ibn al-mubarak da yace in na faɗa so dai ka rabu da ni matukar ban yi wata kalima baka shafa mun lafiya abin da yake nihi inna ma arada ma ruya anin nabi sallallahu alaihi wasallam yana nihi game da abin da aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine hadisin mu'az manzon Allah yace man kana akhiru qawlihi la ilaha illa Allah dakhala janna duk wanda la ilaha illallah ta zamanto ko kuma wanda karshen fadarsa ya zamanto la ilaha illallah makomar shi ita ce aljanna wannan ya isa ya nuna mana fadala ta tauhidi kalima ta tauhidi in ta zamanto karshen kalimar kawar da kabar duniya makoma ita ce aljanna in ka zo da aiki wanda yake mai kyau kai tsaye aljanna za a tura ka an gane ko in kuma akwai wasu ayyuka to duk wani mai haƙƙi dai Allah sai ya bashi haƙƙin shi in akwai haƙuƙuwan jama'a akan ka ko da ka faɗi la ilaha illallah wannan haƙƙi sai an biya domin haƙƙi ne wanda Allah bai yi bari an gane ko sai dai ubangiji ta'ala zai iya gamsar da masu haƙƙin Allah ya sakauta musu akan haƙuƙuwansu wanda yake kanka a sanadiyar wannan kalima da ka zo da ita nan insha Allah ta'ala ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك